أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmai barkamu da wannan lokaci barkamu da saduwa a wannan darasi mai albarka na littafin riyadu salihi na min kalamin sayyidul mursalin sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wanda wannan shine zaman mu na goma a bana kuma yau muna ranar goma ga watan ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar bayan hijirar shugaba alaihi salatu wassalam wasu zo daidai da ashirin ga watan maris na shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya za mu tashi a farkon babi shine babu bayani ma addallahu ta'ala lil mu'minina fil janna babin da zai bayani game da abin da Allah madaukakin sarki ya tanadar wa bayin sa mu'minai a cikin aljanna qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين أما لما تفسير سنتي ما نر الجنات إنن شيني البساتين واتو gonakina ni'ima kamar lambu kenan sai kuma faɗin shi da yace urkuluha bi salamin ai ku shige ta bi salamin tare da aminci ai salimina min al-afat ai kuna amintattu lafiyayyu daga kowace irin cuta ababen yiwa sallama a gare ku aminina kuna cikin aminci ai min kulli khawfin wa faza'in kuna cikin aminci daga kowane irin tsoro da firgici wala takshaw min ikhrajin sannan kuma ba za ku ji tsoro ba daga fitarwa walan ƙiɓa'a kuma babu yankewa wala fana'a kuma babu ƙarewa sai ba faɗinsa da ya ce wa na za'ana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabili ma'anar algillu shine ash-shahana'u wato adawa da kwafi da kuma hasada arwatu hadisi ta hanyar Abu Umama al-Bahili radiyallahu anhu yace la yadkhulul jannata mu'minun hatta yanzi Allahu ma fi sadrihi min ghillin ai babu wani mumini da zai shiga aljanna face har sai Allah ya cire abin da ke cikin zuciyar shi na kwafi da hasada da adawa da kiyayya da gaba da ke tsakanin shi da wani mumini mata yanzu aminhu misal sabu idarri wato har sai ya cire daga gare shi misalin wani naman daji mai cutarwa fi sahihi ya zo a cikin sahih al-bukhari hadisi ta hanyar Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu yace lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yakhlusul mu'minu minan nar mu'mini zai fita daga wuta fa yuhbasuna ala qamtaratin bainal jannati wan nar sannan sai a tsare su akan wani matsari ko kuma wani shinge tsakanin aljanna da wuta fa yuqtasu li ba'dihim min ba'd mazalimun kanat bainahum fid dunya sai ayi kisasi wato ayi ramuko na abin da ya shafi zalunci da sashen suka yi wa sashi a nan duniya a tayi za hudibu wani ku har sai wato an gyara su kuma sun tsabtata uzina lahum fi dukhulil jannati sai kuma ai musu izini su shiga cikin aljanna wato bayan sun wanku kenan sun tsabtatu sun gyaru sai kuma fadin Allah madaukakin sarki da yace la yamassuhum fiha nasabun ai ta'abun wato babu wata wahala da gajiyar da za ta shafe su wa mahum min habi mukhrajin kuma su ba ababen fitarwa bane daga aljanna imam al-bagawi yace wannan aya ita ce aya mafi nassantarwa game da tabbatuwar ɗan aljanna cewa dawama za su yi a cikin ta haka nan imam ibnu kasir yace ma'anar la yamassuhum fiha nasabun shine ai almashaqqatu wal adha ai babu wata mushaqqa wato wahala da kuma cutarwa da za ta shafe su a cikin aljanna kamar yadda zuwa cikin sahih al-bukhari inna allaha amarani an ubashshira khadijata bi baitin fil jannati min qasabin la sakhba fihi wala nasab cewa Allah madaukakin sarki ya umarce ni in yi albishir wa nana khadija cewa Allah ya gina mata wani gida a cikin aljanna wanda an yi shi ne da kayan karau wanda a cikin shi babu wahala babu kuma gajiya a cikin shi ma'anar ayan nan wa mahum min habim kurajin shine yuqalu ya ahlal janna za a faɗa a cikin aljanna cewa ya ku yan aljanna inna lakum an tasukhu wa la tamrudu abadan cewa ku za ku zauna a gidan aljanna za ku zauna lafiya ba tare da jinya ba har abada wa yana lakum an ta'ishu fala tamutu abadan kuma sannan kun samu za ku rayu a cikin ta ba za ku mutu ba har abada wa yana lakum an tu'ishu fala taz'anu abadan kuma cewa ko kun samu za ku zauna a cikin ta ba tare da fita ko tashi ba daga cikin ta har abada haka nan Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin wasu ayoyin yace khalidin fiha la yabghuna anha hiwala cewa su ababen kaddarawa da wama ne a cikin ta ba sa neman canji ga barinta sannan Allah madaukakin sarki a wani gun ya ce ya ibadi la khawfun alaykum al-yawma wa la antum tahzanun alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun yudafu alayhim bi sihafin min dhahabin wa akwabin wa fiha ma tashtahihi anfusukum wa tanazzalu ayun wa antum fiha khalidun wa tilka al-jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun lakum fiha fakihatun kaseeratun minha ta'kulun al-imam ibnu kathir ya faɗa cikin faɗin Allah madaukakin sarki cikin faɗin Allah madaukakin sarki da yace ya ibadi la khawfun alaikum al-yawma wa la antum tahzanun ai suna bashira mun faqala sanan sai ya albashir gare su yace alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin ai sune waɗanda suka ba da gaskiya da ayoyin Allah kuma suka kasance musulmai ai amanar qulubuhum wa bawadinuhum ai zukatansu da kuma badininsu ya zama ya ba da gaskiya وانقارت لشرع الله جوارحهم وظواهرهم sannan kuma gabobinsu da kuma abin da yake na zahiri nasu ya zama ya jawo zuwa ga bin shari'ar Allah al-mu'tamar dan Sulaiman ya karbo daga mahaifin shi cewa idza kana yawmul qiyama idan al-qiyama ta yi fa innan nasa yana yub'asuna to su mutane yayin da za a tashe su daga cikin kaburburan su la yabqa ahadun minhum illa fazi'a babu wani wanda zai wanzu daga cikin su fashi sai ya tsorata fayunadi munadin sai wani mai kira yayi kira ya ibadi la khawfun alaykum al-yawma wa la antum tahzanun ya ku bayina babu tsoro a gare ku a wannan rana kuma ku ba za ku yi bakin ciki ba fayar juhannas kulluhum sai dukkan mutane baki ɗayan su su kwadaici wannan fadin na Allah madaukakin sarki da yace ya ku bayina babu wani tsoro gare ku kuma ba za ku yi bakin ciki ba a wannan ranar fayatba'uha sai wata aya ta biyo bayan wannan alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin sune waɗanda suka bada gaskiya da ayoyin mu kuma suka kasance musulmai to a lokacin ne fa asun nasu minha ghayral mu'minin sai dukkan wanda ba mu'mini ba sai ya fada tsammani daga samun wannan rahama din urkulul jannata ay yuqalu lahum da a ce musu urkulul jannata ku shiga wannan aljannar antum wa azwajukum da ku da mataikunku tuhbaruna kuna masu ni'imtuwa da farin ciki a cikin ta tatana'amuna wa tus'iduna ai za ku ni'imtu a cikin ta kuma za ku dace ku yi arziki yudafu alaihim bisihafin min zahabin za a kewayawa gare su da tirai-tirai na zinari dauke da kayan abinci ai ai zubadi aniyatu ta'am ai shine wato ƙwarayen abinci ko kuma kaɓaki na abinci wa akwabin da kuma ababen sha ai aniyatu sharab ai ƙwaraye na shan abin sha min zahabin na daga zinari wa fiha ma tastahihi al-anfus wa talazzu ayun a cikin wannan aljannar akwai abin da duk rai yake kwadayin sa kuma ido yake son ganin shi ai tibu tami war rih shine duk abin da yake da daɗin ɗanɗano da kuma daɗin ƙamshi wa hasanul manzar sannan kuma yake da daɗin gani a idanu sannan sai ya ambaci wasu hadisai a cikin ta ya kawo hadisin Imam Ahmad wanda yace haddathana Hassan wa huwa ibn Musa haddathana Miskin ibn Abdul Aziz haddathana Abu al-Ash'as ad-Darir an Shahr ibn Husham an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala an karɓo daga Abu Hurairah Allah ya dade shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna adana ahlul jannati manzilatan mafi kankancin yan aljanna wajen samun matsayi a gidan aljanna man lahu li sab'i darajat shine wanda yake da darajoji kwaya bakwai kadai wato a hawa na bakwai yake wa huwa ala sadisa alhali a lokacin nan yana kan aljanna shi ta shida wa fawqahu as-sabi'a a sama da shi ta bakwai din take wannan ne kwarewar matsayinsa wa yana lahu la salasu mi'ati khadimin shi wannan din dan aljanna wanda shine mafi kankantar matsayi a cikin yan aljanna yana da masu yi mishi hidima har mutum 300 yugda alaihi wa yurahu kullu yawmin salasu mi'ati sahfa sannan kuma akwai kabaki kabaki na abinci safiya da maraici har kala 300 wanda za a rika kawo mishi wala alamu qala illa min zahar kuma yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace ban san ya faɗi wani abu daban ba in banda cewa min zahabin wato na zinari fi kulli sahafatin launun laysa fil ukhra a kowanne kabaki na abinci akwai wani launi wanda babu shi a ɗayan wa innahu la yalzu awwaluhu kama yalzu akhirahu wace wannan dan aljannan zai ji dadin na farkon kamar yadda zai ji dadin na ƙarshen wato ba kamar irin abincin duniya bane duk daɗin abincin duniya idan ka fara jin daɗin na farkon to da an ɗan yi nisa ka raɗi kana ci to za ka ji na can ƙarshen ka daina jin daɗinsa to shi wannan ba haka ba ne shi na aljanna da ka ji daɗin na farkon haka za ka ji daɗin na ƙarshen wai na wula ya lizu awwalu kama ya lizu akhirahu kamar al'ashiribati salasu mi'ati ina'in sannan daga abin sha ma za a ba shi ƙwaraye kullum nau'i ɗari uku daban-daban kowane nau'i daban yake ɗanɗanan shi daban yake fi kulli ina'in launin laisa fil ukhra a kowane ƙwarya a kowane launin da babu shi a ɗayan wato kamar kofuna ne haka da dai ababen zuba abin sha wa inna wala yalzu awwalahu kama yalzu akhirahu haka nan zai jira din na farkon shi kamar yadda zai jira din na ƙarshen shi wa inna wala yaqulu ya rabb kuma shi zai rika cewa ya ubangiji law adantali la amtu ahalar jannati ya ubangiji ina ma kai min izini da na ciyar da dukkan yan aljanna wa saqaituhum kuma da sai na shayar da su lam yanqus min ma indi shay'un wannan kuma ba zai sa abin da ke gare ni ya zama ya tawaya ba kaji fa na karshen yan aljanna wanda shine na kasan kasa a cikin yan aljanna har yana neman izinin ubangiji da za a ba shi dama sai ya ciyar da dukkan yan aljanna kuma ya shayar da su wa yana lahu min al-huril ini la isnaini wa sab'ina zawjatan kuma sannan yana da kurul ini har guda 72 siwa azwajihi min ad-dunya bayan mataikunsa da ya taba aura a nan duniya wa innal wahidata minhunna la ta'khudhu maq'adaha qadra milin min al-ard kuma kowace kwaya ɗaya daga cikin wayannan mata nasa guda 72 iya wurin zamanta da kayan adanta da sauran masu yi mata hidima kadai akai kamar tsawon mil guda a irin milamilai na awon duniya kowace guda ɗaya daga cikin wayannan mata sai ba faɗansa da ya ce wa an tumfi ha kharijun aiku ababen ƙaddarawa dawama ne a cikin gidajen ku na aljanna ai la tukwar juna anha ko ba ababen fitarwa bane daga cikinta wala ta bugu na anha hiwalan ko ba za ku rika neman canji ba daga gare ta saboda daɗin da za ku ji suma ƙila lahum ala wajihin tafadduli wal imtinan sannan kuma za a gaya musu bisa fuskar fifitaka da kuma baiwa gare su Allah zai ce musu wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun wannan aljanna fa da kuke cikin ta an gadar muku ita ne saboda abin da kuka kasance kuna aikatawa na kirki a nan duniya ai amarukum salihah ai ayyukan ku nagari kanar sababan li shumuli rahmatillahi iyyakum idan kasance sababi da gamewar rahamar ubangiji a gare ku فإنه لا يدخل أحدا عمله الجنة دون باب ونواندا أيكي إنسان يزي شكر دشي الجنة ولكن برحمة الله وفضله سيدي درحمة الله دفل لسا وإنما الدرجات ينال تفاوتها بحسب الأعمال الصالحات كما وين درجوجي نجد الجنة أنا سامن سني بسا غرغدن yadda mutum yake aikata ayyuka na gari sai kuma faɗin Allah madaukakin sarki da yace lakum fiha fakihatun kaseera ai kuna da kayan marmari a cikin ta masu yawa ai min jamil anwa'i ai daga dukkan nau'o'i min ha ta'kurun za ku rika ci daga gareta mahamaktartum wa aradtum ai gwargwadon duk wanda kuke so kuma kuka zaba kuka nufa haka za ku samu walamma zakara ta'am wa sharaba yayin da kuma Allah ya ambaci abinci da abin sha zakara ba'dahu alfakiha sai ya ambaci kuma kayan marmari a bayanta ita timman ni'matu wal gibdatu domin ni'ima ta cika da kuma gibda wallahu ta'ala alam Allah madaukakin sarki shine masani a wani gun kuma Allah madaukakin sarki yace innal muttaqina fi muqamin amin fi jannatin wa uyun yalbasuna min sundusin wa yastabraqin mutaqabilin كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم سورة الدخان آية همسند الإيد وتهمسند بكر الإمام ابن كثير يتي إن المتقين أي لله في الدنيا حقيقة لله ورن الله عن الدنيا في مقام أمين suna kan wasu mukamai na aminci fil akhirati a lahira wa huwa aljannatu shine aljanna qad amanu fiha min al-maut an amintar da su a cikin aljannatan su daga mutuwa to ba za su mutu ba wal khuruji min kulli hamin wa huznin sannan kuma sun samu fita daga kowane irin bakin ciki da damuwa wada za'in wa ta'abin da kuma kowane irin yakwace da kuma gajiya wa nasabin da wahala game da shaidani wa kaidi sannan kuma sun sami aminci daga sharrin shaidan da kaidinsa wasairul afati da dukkan wasu cuce-cuce wal masaibi da masibobi fi jannati wa uyun a cikin aljannatai da kuma koramu hadha fi muqabalati mal ashqiya fihi min shajarati zaqumi wa shurbil hamim ai wannan kaga muqabalin wato yana muqabala kenan da abinda matsiyatan lahira wato yan wuta suke cikin shi na daga bishiyar nan ta zakko wace ita ce abincinsu da kuma ruwan zafi wanda shine abin shan su sannan sai faɗin Allah madaukakin sarki da yace yalbasuna min sundusin za su sanya tufafi na sundusin wa huwa rafi'ul harir shine alhariri madaukaki wa yastabraqin da kuma yastabraq wa huwa ma fihi bariqun wa lam'an shine wanda alhariri ne wanda a cikin shi akwai wato haske da walƙiya da launi da haka mai haske wa zalika karriyashi wa ma yulbasu ala a'alil qumashi wannan ya kasance kamar abu ne mai taushi haka da kuma wanda ake sanyawa akan abin da ake kishingida a kansa mutaqabilina suna masu fuskantar juna ala sururin akan gadaje la yajlisu ahadun minhum wa zaruhu ila ghairi babu wanda zai zauna akan wannan ababen zama alhali ya juya wa ɗayansa baya suna fuskantar juna kenan fadin sa Allah madaukakin sarki da yace kazalika wa zawwajnahum bihurin in ay hadha al-ata'u ma ma qad manahnahum min az-zawjati al-hurin in al-hisan ay wannan kyautuka da muka yi musu tare da wannan kuma mun musu baiwa na mateku daga hurul ini kyawawa allati lam yadmisunna insun qablahum wala jannu wacce wani bil'adama ko wani aljini bai taɓa shafarta ba ka annahunnal yaqutu wal marjan jikinsu kai ka ce yaqut ne da kuma almarjan dan sai ya ambaci hadisin sayyidina Anas dan Malik cewa law anna hawra'a baraqat fi bahr al-jin la azaba zalika al-ma'u li azubati riqiha wato da ce matar gidan aljanna guminta zai dugo a cikin ruwan teku wanda ruwan teku kowa ya san shi ruwa ne na gishiri to da a ce matar gidan aljanna gumi ko irin turaren jikinta zai ɗigo a cikin ruwan teku mai zurfi to da gaba ɗaya wannan ruwan sai ya juya ya zama ruwan ruwan daɗi saboda yanayin ni'imar da ke tare da jikinsu wa qawlu azza wa jalla ana mu rubuta ki yace ya da'una fiya bi kulli fakihatin aminin ai za su rika kira da kowanne kayan marmari aminin suna amintattu a cikinta ai mahama talabu min arwa'is thimar ai dukan abin da suka nema na daga 'ya'yan itatuwa uhudira lahum za sai a halatto da shi gare su wa hum aminuna min inqita'ihi sannan su kuma amintattu ne daga yankewar sa ba zai yanke ba wa amtina'i da kuma hanuwarsa bar ya haduru ilaihim kullama arabu ai dukkan abin da suka nema yana halartowa zuwa gare su sai faɗin Allah madaukakin sarki da yace la yazuquna fiha al-mauta illa al-mautatul ula ai ba sa dandana mutuwa a cikin ta in banda wacce mutuwa da ta farko ta duniya da suka riga suka yi wannan istisna'i ne Allah ya yi domin korewa fa innahu istisna'un munqati'un ai istisna'i ne wanda yake yankakke ba ma'anahu shine annahum la yazuquna fiha al-mauta abadan cewa su ba su dandana mutuwa ba a cikin aljanna har abada kamar yanzu a cikin sayin bukhari da muslim a cikin wani hadisi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala cewa manzo Allah tsira da mutum Allah subhanahu wa ta'ala shi ya ce yutabil mauti fi surati kamish za a zo da mutuwa a bisa siffar rago amlaha rago haka mai sofa ne fari mai sofa nan baki baki haka a jikin shi fa yuqafu bainal jannati wan nar sai a tsaida mutuwar tsakanin aljanna da wuta suma yi zuwa sannan sai a yanka ta suma yi ƙaru ya ahalar janna sannan sai a tambayi ‘yan aljanna a sannan sai a cewa ‘yan aljanna khuludun fala mauta tabbatuwa za ku yi za ku dawama a cikinta ba tare da mutuwa ba wa ya ahalar nar ya ku ‘yan wuta khuludun fala mauta kuma dawama za ku yi a cikinta ba tare da mutuwa ba sannan sai ya ambaci wasu hadisan a cikinta akwai hadisin da abu dawud ya ruwaito ta hanyar sirrin abu huraira رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتق الله دون يجز وران الله دخل الجنة زي شغال الجنة ينعم فيها ولا يأس دعني امتد شيء أشكين الجنة كما بدا إيمي مسا قونا با ويحيا فيها فلا يموت زي رايو أشكين الجنة با تارد متوا با لا تبلا سيابه ترامس مزيد أوه با ولا يفنى شبابه samartakar shi kuma ba za ta ƙare ba kowane ɗan aljanna za a tashi shi ne bisa siffar ɗan shekara talatin da biyu kuma ba zai ƙara tsufa ba daga haka wa harisu jabirin a radiyallahu anhu da kuma harisu sai na jabir radiyallahu anhu ƙara ya ce ila ya rasulallah aka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam hal ya namu ahlul jannati shin yan aljanna ko suna yin bacci fa qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce annawmu akhul mauti bacci ai dan uwan mutuwa ne wa ahlul jannati la yanamun su yan aljanna ba sa bacci wa qawluhu ta'ala fadin Allah mun sarki da yace wa waqahum azabar jahim ai ubangiji ya kiyaye su ya tsira da su daga azabar nan ta jahim ai ma hadha an-na'im al-azim al-muqim tare da wannan ni'imar mai girma matabbaciya wa qad waqahum wa sallamahum wa najahum kuma hakika lalle ubangiji ya tsira da su kuma ya kiyaye su sannan ya dai tsiratar da su wa zahzahahum sanan ya tsallakar da su an al'azabil alim daga barin azaban nan mai radadi fi darakatil jahim a cikin rufarfan nan na gidan wuta fa saralahum al-matlub sai abin nema ya samu gare su wa najahum min al-marhum kuma ya tsiratar da su daga abin tsoro wali hadha qala azza wa jalla kuma saboda wannan ne Allah mai girma da dauka yayi ce fadlan min rabbik zalika huwa al-fawzul azim wannan falala ce daga ubangijinka zalika huwa al-fawzul azim wannan kuma rabota ce mai girma ai inna ma kana hadha bi fadlihi alayhi ai ubangiji ya tabbatar da wannan ne saboda falalar shi gare su yan aljanna wa ihsanihi ilayhim da kuma kyautatawa shi gare su kama sabata fi sahihi kamar da yadda tabbata a cikin sahihul bukhari an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah tsira da mun Allah tabbata gare shi annahu qala cewa shi ya faɗa i'malu wa saddidu ku yi aiki kuma ku daidaita akan tafarkin Allah wa qaribu kuma ku kuma ku kusata wa alamu kuma ku sani anna hadan lan yurkilahu amaluhu aljanna cewa ɗayan ku aikin shi ba zai shigar da shi aljanna ba qalu wala anta ya rasulullah izra ce har kai ya ma'aikin Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu wala ana koda ni din illa an yatagammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadlin har sai Allah ya game ni da rahama daga gare shi da kuma falala sannan Allah madagu sarki ya faɗa a wani gun yace innal abrara lafi na'im alal ara'iki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im misqana min rahiqin makhtum khitamuhu miskun wa fi dhalika falyatanafasu almutanafisun wa mizajuhu min tasnim aynan yashrabu biha almuqarrabun al-imam ibn kasir yace suma qala ta'ala sannan sai Allah madagu sarki yace innal abrara lafi na'im ai waɗanda suke aiki na ƙwarai suna cikin ni'imomi ay yawmal qiyamati hum fi na'imin muqim a ranar alkiyama su suna cikin ni'ima madawwamiya wa jannatin fiha fadlun amin da kuma aljannatai wanda a cikin ta akwai falala mai gamewa alal ara'iki suna kan gadaje tatal hijal wato a ƙasan rumfunan su yanzu rona fi mulkin suna kallo a cikin abin da Allah ya mallakar musu wa ma a'tahumullahu min alkhair kuma abin da Allah ya ba su na alkhairi wal fadlu allazi la yanqadi da kuma falala wacce ba ta karewa wala yabidu wacce kuma ba ta tsufa ba ta karewa dai wakila aka ce ma'anahu alal ara'iki yanzuruna ila Allah azza wajal ma'anar shi ne suna kan gadajensu suna gidi suna yin duba zuwa ga zatin ubangiji mai girma da ɗaukaka wa haza muqabilun lima wasifa bihi ulaikal fujjar wannan shine muqabalar abinda aka siffanta fajirai da shi aka ce kalla innahum arrabihim yawma yazun lama hajubun cewa su ababen tsarewa ne ga barin kallon ubangijinsu sannan su kuma wayannan yan aljanna sai aka ce annahum yubahuna an-nazra ila Allah azza wa jalla cewa su suna yin duba suna kallo cikin ni'ima zuwa ga zatin ubangiji mai girma da ɗaukaka wa mu an sururihim wa furushihim su suna kan guraren zaman su da kuma guraren kwanciyar su kamar da kaddama fi hadisin ibnu umar kamar da gabata a cikin hadisin abdullahi dan umar inna arna ahlul jannati manzilatan cewa mafi kusanci yan aljanna wato mafi ƙasa ƙasan gidan yan aljanna a wajen samun matsayi laman yanzuru fi mulki masirata alfai sanatin shine wanda zai duba cikin abin da Allah ya mallaka mashi tsawon tafiyar shekara dubu biyu ne tsawon inda yake mulkin sani'i ɗan aljanna ba wanda shi ne talakan ɗan aljanna iya da Allah ya mallaka mashi a cikin aljanna wanda ko ina bishiyoyi ne da kaya na ni'ima da masu yi mashi hidima da matayensa da sauransu to tsawon wajen ya kai tafiyar shekara dubu biyu to yaya kuma mutumin da ya yawaita sallah da salati ya riƙe sunnar ma'aiki alaihi salatu wassalam yana koyi da halaye na ma'aiki alaihi salatu wassalam kaga mutum zai sami darajojin da suka fi wannan kenan yara aqsahu kama yara adnahu wannan dan aljanna zai zama yana ganin ƙarshen wajen kawai da yake ganin farkon wajen wa yana alahum laman yanzuru ila Allah azza wajal kuma mafi kololuwan yan aljanna shine wanda yake duba zuwa ga zatun ubangiji mai girma da daukaka fil yawmi a kowane wuni marrataini har sau biyu shi ko ganin Allah subhanahu wataala ya ma fi zaman cikin aljannar daɗi shi yasa Allah madauki sarki ya ce ta'arifu fi wujuhihim nadratan na'im ai zaka gani a fusakun su kalkalin nan na ni'ima ai ta'arifu idza nazarta ilayhim ai zaka gane haka idan kai duba zuwa gare su fi wujuhihim zuwa ga a fuskokin su zaka gane nadratan na'im wato kalkali da hasken nan na ni'ima ai sifatur ra'afati siffan nan ta rangwami wana shamati wa surur da kuma farin ciki marar yankewa wadda atiwar riyasa da kuma wato ɗaukaka da mutunci da matsayi mimahun fi minan na'imul azim saboda abin da suke cikin shi na ni'ima mai girma aka za mu dakata insha Allah ya kai mu gobe in so yau karatun ba zai gamu a yau ba ina ganin insha Allah sai gobe Allah ya kai mu sai mu dora insha Allah abada abin da muka faɗi shi daidai Allah shi mu dadan sa wani kuskure kuma Allah shi yafi mana baki ɗaya Allah ya rabautar da mu da samun aljanna firdaus ba dan halin mu ba dan falalar Allah da rahamarsa Allah ka rabautar da mu Allah ka datar da mu albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka mana afwa ka mana rahama Allah mutum ya miskin bayan ka waɗanda taimakon ka yake bance su waɗanda zanabansu ba za su cuce su ba albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka rabotar da mu Allah ka sanya mu cikin bayinka datattu masu arzikin duniya da lahira albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka gafarta mana Allah ka tabbatar da mu akan tafarki madaidaici Allah ka ni'imta mu Allah ka inganta karshen mu Allah ka samu cika da imani albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين صلى على سيدنا محمد في الآخرين صلى على سيدنا محمد في الملل الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله وصحبه في كل وقت وحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين